أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu alhamdulillah mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka yau muna tara ga watan ramadan hijira na ne muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina shekara 1443 wanda ya daidai da goma ga watan yafur shekara ta 2022 miladiyya mun dawo kan karatunmu na ruhul adab lima hawa min hikamin wa adabin lura da sharhin lubbun lubbi a muna cikin baitin da maulamu shekul islami wa sa'atul anam alhaji ibrahim inyas yake gaya mana cewa mukammilan shurutahul muqarrara mukabidan adabahu mu'tabara wato ka cika sharuɗansa sharuɗan tijaniyan nan da aka baka aka cika waɗannan sharuɗa tabbatattun sharuɗa sannan ka yi gogayya kuma da laduba na wannan ɗariƙa ka lura da su a karatun da ya gabata mun fara faɗin cewar akwai sharuɗa da yawa wanda idan mutum ya ce shi ba tijjani ne to ana neman ya cika su kafin ya zama ya zama cikakken batijani wanda jiya mun irga wasu kuma yau ma insha Allah za a irga wasu sharuɗa din amma shi sharaɗin kamar yadda muka faɗa akwai shuruɗu siha sharaɗi ne na inganci cewar kai ka kaɓi tijjaniya in ka in ka yi waɗannan sharuɗan shikenan kamar yadda muka karanta su jiya wanda ba su da wani yawa sannan akwai kuma shuruɗi kamale sharuɗa ne amma na cika wato baka cika gaba ɗaya yadda ake so ba sai ka bi waɗannan sharuɗa ɗin to shine malam ya ci gaba da gaya mana cewa min shurudil kamaliya an yakuna al mubaya mubai tijani barran muhsin li walidayhi yace har yanzu yana cikin sharadin tijaniya duk wanda ya karbi dariƙan shi amma tijani yayi mubaya'a to ana so ya kasance mai biyayya ne kuma mai kyautatawa ne wa iyayensa ya zama mai biyayya ya zama yana kyautata wa iyayensa fakar ƙalar subhanahu wa ta'ala ya ce Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ƙadar rabbuka Allah ta abudu illa iyahu wa bilwaldaini ihsanan in ma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tarhanhuma wa qul lahumu qawlan karima wa kufil lahumu janaha adh-dhulli min ar-rahma wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira ce Allah tabaraka wata'ala ya gaya mana cewa Allah ya hukunta ba wadda za a bauta wa sai shi sannan su kuma iyaye a kyautata musu idan da ɗaya daga cikinsu girma zai same shi ya zama kana tare da shi a wannan lokacin girman nasa ko kuma dukansu guda biyu to fala ta kullahu ma uffin karkace musu ka karkace musu kaito sannan wala tanharhu ma karka musu tsawa wa qul lahum qawlan kariman ka gaya musu magana magana na girmamawa sannan waghfir lahum janaha zulli min rahama ka sauke fukafukinka wato ka sunkuyar da kanka ka nuna kaskanci a gaban su kana mai jin kai kana nuna wato neman jin kai a wajen su sannan kana rogon Allah ka ce Allah ka gafarta musu kamar yadda suka rene ni tun ina karami har na kawo inda na kawo a yanzu to saboda haka a cikin tijaniya an saka maka sharadi na biyayya wa iyayenka tunda Allah tabaraka wata'ala yana kira daga farko bayan ya kira a bauta masa shi kadai kara hada shi da komai a cikin bauta abu na biyu da aka kawo shine biyayya wa iyaye saboda haka wasaina linsani bi walidayhi ihsanan hamalatu ummuhu karhan wa da'atu karha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balaga shuddahu wa balaga 40 sanatan qala rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana min salihan tardahu aslihi li fi dhurriyyati da sauran ayoyi ga sunan irin waɗannan wasaina linsani bi walidayhi husnan hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amayni to duka dai ana wasiya wa ɗan adam cewar me ya kyautatawa iyayensa ya kyautata musu saboda uwa irin wahalar da take sha da mutum da uba irin ɗaunin da yake sha da kai to in ka ce kai batijjani ne kana bin ɗariƙar sha watijjani radiyallahu anhu to ba za ka samu kamala a cikin ɗariƙa ba sai ka kyautata wa iyayenka dukansu guda biyu alƙur'ani ma ya ce maka idan girma zai kama ɗaya daga cikinsu in girma ya samu kan kaga aiki ya samu ai to lokacin da girma ya same shi nan nan ma zaka ci gaba da masa biyayya ne duk daga girma a tare da shi ko a tare da su gaba daya ka ci gaba da daukan ɗawainiyan su duk da wannan girman da ya same su din sannan karka tofa karka gaya musu maganan banza karka ce kai ni kan na gaje a karka ci ka gaje duk yanda suke ka bi su a haka a tafi kai ci gaba da musu biyayya karka musu tsawa ka gaya musu magana magana na girmamawa to saboda haka idan kana cewa kai batijani ne amma kuma baka gani girman iyayenka da mahaifinka da mahaifiyarka to baka baka cika sharuɗan da shawa tijani ya sanya ba cikin sharaɗi dole girmama iyaye da musu biyayya yana ciki sannan ka kaskantar da kai a gare su iyayenka kar kana ganin ka samu wata falala kana ɗaga kai a iyayenka a mahaifi ko a mahaifiya ya zama magana ma in za ka yi da su ko haka dai ya zama kai ne ka dawo iyayensu kenan kai ne baban yanzu ba kai ne dan ba saboda yanayin kai kana ga Allah baka wata wadata ko wani mai kama da wannan to kowane hali ka samu kanka iyayenka ne zaka musu biyayya sannan iyayen nan kowane iri ne koya suke zaka musu biyayya karka ce ai iyayen mutanen banza ne ga irin halin da suke aikatawa a'a za ka musu biyayya kowane irin hali suke aikatawa abin da ake nema kawai shine in sun umarce ka da shirka ne to ba za ka yi ba amma in ba shirka suka umarce ka da shi ba to za ka musu biyayya a cikin komai to saboda haka idan mutum ya kai da iga sha wata jihar radiyallahu an ana neman sa da ya yi biyayya wa iyayensa ya kyautata musu sai da rigansa ta zauna daidai ya ce gashi nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a cikin hadisi cewa ridallahu fi ridal walidaini wa suqtullahi fi suqtil walidaini yardan Allah Allah yarda da kai yana cikin yardan iyaye ne fushin Allah ya sauka kan mutum yana cikin fushin iyaye ne idan iyaye mutum sun yi fushi da shi shikenan magana ta kare to kaga kuma wannan hanyar an gaya muka cewa tariqum hadil fadl war ridwani dariqa ce ta tsantsan falala da yarda da neman yardan Allah to kaga a ciki ashe sai ka nemo yardan iyaye a ciki in ba samu yardan iyayenka ba ba za ka samu abin da ake nema ba sai da yardansu to saboda haka har yanzu dai ana gaya mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi cewa aljannatu ta taqdamil ummahat aljanna tana karkashin digadigin iyaye ne sai sun daga ka shiga in ka rabu da su ba lafiya kalau ba to fa ba za ka samu abin da kake nema a can ba shi yasa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani mutum ba sa shi da mahaifiyarsa mutuwa ta zo ta same shi sai mahaifiyar nan ana ta yi lakana masa kalmar shahada ya gagara faɗa ana ta yin kalmar shahada amma bai iya ɗauka ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina mahaifansa aka ce eh babu mahaifi amma akwai mahaifiya ce to a ji a same ta ta yafe masa ta ce a ba za ta yafe masa ba ta ce ba za ta yafe masa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a haɗa masa wuta a girka wuta ya zo ya sa shi a ciki tun daga yanzu daga duniya a kona shi ba sai an je lahira ba shikenan ta ga an girga wuta za a dauke shi a sashi bai mutum ba amma za a dauke shi a sashi a cikin wuta ta ce ya rasulullah sai sai wato wannan jinkan ya dawo mata sai ta ce ya rasulullah na yafe masa tana cewa ta yafe masa ne sai faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah wanda kuma da an yi an yi ya faɗa amma abun ya gagara to saboda haka aljanna tana ƙarƙashin yardan iyaye idan ba su yarda da kai ba ko ka rabu a haka a baran baran za ka gama ayyukanka ka tafi babu shi yasa shehu tijani ya kawo maka cewar ka musu biyayya kar ka yi tsammani kana tijaniya kuma kana batawa da iyayenka in ka je lahira abun zai yi ba zai yi ba sai ka shirya da su a wani hadisin har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa iyyakum wa uqul walidaini fa inna rihal jannati yujadu min masirati alf am wallahi la yajiduha aqun wala qati'ur rahim annabi sallallahu alaihi wasallama yace har yanzu muna gaya muku cewar ku yi biyayya wa iyayenku wanda ba yi biyayya wa iyayensa ya sani cewar kamshin aljanna ya kai tafiyan shekara dubu sannan ba zai ji kamshin aljanna ba wanda ya kasance ba biyayya wa iyayensa to shi da kamshin aljanna nan da ake cewa ta kai masiratu am alfu am ya kai tafiyan shekara dubu to ba zai samu wannan kamshin aljannan ba kwata-kwata to saboda haka har yanzu dai akan maganin biyayya wa iyaye shekwa mutu jari radiyallahu anhu yace man lam yubar walidayhi la yatasayyaru lahu suluku hadhihi at-tariq shekwa mutu jari radiyallahu anhu yace wanda baya biyayya wa iyayensa to tafiya cikin wannan dariƙa ya zama saliki a ciki ba zai yi ba ko da ya ce yana ciki to babu komai ba zai samu abin da ake nema ba sannan a cikin sharaɗi za ka gani in mace ce kuma za a ce ta biyayya wa mijinta saboda ita mijinta ne ba iyayenta ba nan ma hadisan annabi ne sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar da haka ga hadisin da imamu tirmizi ya rawaito daga ummul na ummu salma Allah kara mata yadda tace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ayyu imra'atin mata zawjiha an haradin da kalar janna duk matar da ta rasu mijinta ya yarda da ita to yar aljanna ce to saboda haka in ke mutijani ya ce kince kina mishi a mutijani to kuma dole ki zauna da mijinki lafiya kar kina lazimi kina wazifa amma kullum kuna kokowa da mijinki ana raba ku da kyar to to baki bi baki bi sharuɗan sun cika ba kenan in dai ke bata janiya ne da gaske to mijinki kam dole za a ji shiru ba za a ji kuna ta kokowa da shi ba sannan wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda sai Nabi Hurairah to Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce law kuntu amiru ahadan an yasjuda li ahadin la amartu imra'ata an tasjuda li zawjiha da na umurci wani yayi yayi sujjara ma wani da na umurci mace ta yi sujjada wa mijinta to saboda haka kaga ashe sharadin da aka ce mace ta yi biyayya wa mijin nata ba haka kawai bane ga sunan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ne suka tabbatar da haka hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka fitar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza batat mar'atun hajiratun firashi zawjiha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih idan mace ta kwana ta ki wato shimfidar mijinta ta tafi can to Allah yana la'antarta da mala'ikunsa har gari ya waye to saboda haka dai anan da abin da ake faɗa shine duk mace da ta kabi tijaniya to dole ta biyayya mijinta ta masa biyayya cikin dukkan abin da ya umurce ta da shi idan dai ba ya umurce ta da munanan hali bane in ba haka ba to bar samu sharaɗin kamala na cikar cewar ita ba tijaniya ba ce kenan har yanzu a cikin sharuɗa da ake so mutum ya cika yin shi ba tijjani ne ana so ya ya iya mu'amala ya zama yana da kyawawan halaye tsakaninsa da ubangijinsa da kuma tsakaninsa da bayin Allah ya zama yana da kyakkyawan hali tsakaninsa da Allah yana da kyakkyawan hali tsakaninsa da bayin Allah kar ya saba ya zama wato ana jinsa da mutane ta ko'ina kullum ana ta fama da shi in ya zama haka to ba samu abin da ake nema ba sannan ya ce musamman ma mutane da suka tijjanawa yan uwansa tijjana yan uwansa nan to dole ya iya mu'amalantansu ya zama akwai mu'amala mai kyau a tsakaninsu ya ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa ya girmama manya ya ji wato ya ya ya ya wannan ɗin ƙanana ƙanana kuma ya ji kansu sannan ya girmama manya daga ciki da aka ce waɗannan malamai ne ko kuma a mukaddamai ne ya ba su girmansu sannan ya iya zama da kowa a cikin mutane wanda ake tijjaniyan tare da su da soyayya kuma ta gaskiya wanda wannan soyayyan ita za ta jawo kuma a samu haɗin kan al'umma tunda Allah ya ce huwa an sha'akum min al-ardi wastamarkum fiha shine ya rayar da ku a bayan ƙasa sannan yake so ku zauna a cikin wannan ƙasa ku raya ta to haɗin kai shi zai jawo a samu raya al'umma gaba ɗaya saboda haka mulmu shawati jari da lawan ya ce yana daga cikin sharaɗi mutum ya kiyaye salloli a cikin jama'a kaga haɗin kai ne karka ce kai bata jani ne amma kana gaba da mutane ba za ka je jami'i ba kai ɗayan ka za ka nayi to saboda haka daga nan tijaniyan ka ta samu naƙasu sannan ya zama dukkan al'amuran shari'a da ake yi ana yi tare da kai sannan ya ce karka sanya tufafi na yarda na amincewa cewar kai fa yanzu yaushe ma kai zunubin ga isa gifari kullum ga salati annabi kullum kuma a zo ana wani wannan kawai bari ka bari ka dan ɗana wani abu daban to karka yi haka karka yi haka ya kasance a cikin kowane yanayinka ka ka yi ƙoƙarin wato baka yarda da cewar a ka aminta ba sannan ya ce a cikin kulawa da zaka da yan uwanka mutane ma gaba ɗaya an ce ka zauna da su lafiya saboda kyakkyawan hali balle kuma batijjani dan uwanka batijjani dan uwanka kam shine aka ce ka zauna da shi lafiya fiye da kowa ma tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mashi batijjani radiyallahu anhu yace fuqara'uka fuqara'i wa talamizuka talamizi qul lahum la yuzini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga shi tijani cewar mutane almajiranka sun zama almajiraina sannan talakawanka sun zama nawa komai naka ya dawo nawa duk mutanenka sun zama nawa amma sharaɗi ka gaya musu cewar kar su cutar da ni su shi wa mutu jani ce ya rasulallah ya za a yi su cutar da kai sai ya ce su cutar da junansu in suka cutar da junansu sun cutar da ni to saboda haka batijani ba yadda za a ce shi batijani ne kuma yana faɗa da windon wasa batijani daga nan to ka cire ka sauka in dai ka cutar da dangonka wata ja ne to shikenan maganan duya lalace duk abin da ka kawo ba zai yi ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga shi tijani cewar kullahum la yuzuni ka gaya musu ka su cutar da ni cutarwa cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam shine ka cutar da dangonka in ka cutar da dangonka aiki ya lalace to saboda haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisi la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi'a ba'dukum ala ba'd wa kunu ibadallahi ikwanan almuslimu aqul muslim la yazlimuhu wa la yakhziluhu wa la yakzibuhu wa la yahqiruhu attaqwa ha huna wa yashiru ila sadrihi thalath marratin bihasbi imri'in min ash-sharri an yahqira akahu muslim kullu al-muslimi ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a dunkule da wanda yake gidan islam da wanda yake gidan iman da wanda yake gidan ihsan duk ana gaya musu wannan karatu wanda yake gidan musulunci ana gaya masa la ta hasadu kar kai hasada wanda yake gidan imani ma ana gaya masa daman ya kamata a ce in ka zo gidan imani kan ba magana hasada a wajenka balle a ce kana gidan ihsani a ce kana kana gaba da wani kana jin haushin wani kana jujjuya baya kana nema akan neman wani kuma a gidan ihsani kake ka wuce gidan islam ka wuce gidan iman ka je gidan ihsani kana tare da shawamu tijani kana cikin fallin shehu ibrahim yas radiyallahu anhu amma kuma kana ta hasada a a to abun naka akwai tambaya in ka zama haka batijani kai ba zai hasada ba amma ka ce kai batijani kana ta hasada wani ya samu wani abu kaga garbaci yaran nan kwana kai kana kana wani wuri da wata kila ya za abun ya warware akan sa ya dawo kanka kuma ka ce kai bata jari ne kaga aiki ya jika dole ba za ka yi hasara ba babu ita sannan ba za ka na jin haushin mutane ba kai kan kowa dariya za ka na masa da murmushi da lura kowa ka ba shi haƙƙinsa amma ka ce kai bata jari ne wani shekara guda yanzu muna kaza da shi muna gaba da shi ni ya zuwa fara yin magana ma har yanzu ban fara kula shi wata kuɗi kuma kana wuri ne ka warware wuri a hanya fa kawo da shi a hanya don kana yi ba za ka yi wannan ba sannan ba za ka yi nema akan neman uwanka ba musulmi ordinary ma an ce masa kare yi balle kai ba tija ne ga wani yana neman wani abu ka san ya kusa ya samu sai ka ji labari sai ka je ka shiga yanda za a yi abun ya katse ya yanke kare ya iso kansa kuma dan uwanka ne a cikin musulunci dan uwanka ne a cikin imani dan uwanka ne a cikin hisani almajirin shi tijani almajirin shi ibrahim ne amma kai ne kai ma ka tashi ka je ka kake kokarin ka ga ka yanke abun bai samu ba an yi kuwa tijaniyar tana nan in tana nan ba za ka yi haka ba saboda haka musulmi dan uwan musulmi ne jani sallallahu alaihi wasallama balle a ce mumini dan uwan mumini ne balle a ce kuma musini dan uwan musini ne in kana gidan ihsanin nan to kowa ma zaka kyautata masa kowa zaka kyautata masa dan mutum da ba mutum ba da komi ma komi ma kyautata masa zakai to saboda haka ba zai ka iya zaluntan wani ba balle ka walakanta shi balle ka karyata shi balle ka ka rena shi a cikin jama'a duk ba za ka yi wannan halin ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ishi mutum sharri ya rena dan uwansa musulmi to yanzu wani shi ba tijani ne tijani ma zai rena mutane mu da muke wajen Allah kullum ga lazumi ga wazifa ga zikirin juma'a ga auradu ga wane ne sai yana daga kayi da wani abu yana jin shi na Allah ne to kaga aiki ya jiga in ka zama haka ba a so ka zama haka a ciki ya zama ka iya mu'amala da mutane ka zauna da su lafiya wannan yana cikin sharaɗi shi ma iya mu'amalanta da zaka yi da mutane cikin tijjaniyarka sannan har yanzu a cikin sharaɗi na kamala a tijjaniya ana son mutum ya kiyaye daga yarda da kamun Allah al'amnu min makarillahi in mutum ba tijjani ne to ba zai yarda da kamun Allah ba ba zai yarda da kamun Allah ba yace fa'ala salik an yakuna da'iman bainal khawfi war raja' shi saliki mai bin hanyar bayan Allah kowane lokaci yana cikin tsoro ne da kuma ƙauna kowane lokaci yana cikin tsoro ne da ƙauna wala ya aminu makarilla ba zai aminta daga kamun Allah ba sannan wala ya asmin rahmatillah sannan ba zai kuma ɗebe tsammani daga rahamar Allah ba za ka kasance a tsakani ne a tsakani za ka zauna kana tsakanin tsoro kana tsakanin kuma ƙauna za mu zo mu karanta falolin da ake samu idan mutum yana tsarikan tijaniya irin abubuwan da zai samu amma dukkan abin da za a gaya maka na fadala a cikin ɗariƙa a ce maka wannan falala ce in kai kaza kaza in kai kaza za a baka kaza in kai kaza duk abin da aka yi maka ƙarshensa shine kar ka samu amnu min makrillahi kar ka amince da kamun Allah an ce wanda yake tijaniya kaza kaza an ce kaza ai tunda aka ce haka ne ai shikenan kawai mu kan wuyan aljanna ne ba wani ba shakka a a ba so ka zama haka kar ka amince da makircin Allah shine makarullah kamun Allah annabi yusuf alaihi salam da shi da yan uwansa da ɗayan ya je suka je da ɗayan aka sake ɗauke shi sun je annabi yusuf sun batar da shi suka je da bunyamin aka ɗauke shi shi ma da suka dawo sai babun su ce su sake fita su je su nemo shi to shine ayan da ya fara kama na nan sai suka ce haba baba yana za mu nemo shi mun san inda yake ai kawai muka yanzu mun riga mun ɗebe tsammani mun san kawai ba abin da zai yi sai ya gaya musu cewa wala ta yi asumin rauhillah inna hula ya asumin rauhillah illa alƙawmul kafiru ba wanda yake ɗebe tsammani daga rahamar Allah sai wanda ya kasance yana cikin kafirai saboda haka ba za ka ɗebe tsammani daga ramar Allah ba ka ce a'a ni ka yanzu irin ayyukan nan na aikata na zunubi ai ba yadda za a yi wanke su yanda na yin nan ka ai wuta kan ba makawa a'a ba a son mutum ya faɗi haka kar ka ɗebe tsammani kaga su ma da suka fita su ba su ɗebe tsammani ba sun samu dan wannan su to saboda haka kar ka ɗebe tsammani daga ramar Allah sannan kuma kar ka wato kar ka amince da kamun Allah kuma afa aminu makar Allah fala ya'manu makar Allah illa alqaumul kasirun shin kun kun amince da kamun Allah a ba wanda zai amince da kamun Allah sai wanda ya kasance yana cikin mutane wanda suka yi asara saboda haka yake cewa yawanci daga cikin yan uwan mutijanawa sun jahilci ma menene makarullahi ma menene kamun Allah ma yace makarullahi ba shi ne a baka wato ni'imomi Allah ya zuba ma ni'ima ta ko'ina komai yadda kake so yake tafiya komai yadda kake so gashi na haka yake to shi ne kamun Allah ka san wani ka yanzu idan komai ya bude aljihun sai cika da kudi ya samu kayayyaki komai sai ce faila ta fashe ai yanzu kan faila ta samu habba malam shebran kenan ai haka zai ga maka yace zuka afaila ta bashi bai san ya fada cikin makarullahi ba a lokacin ne ka fada cikin kamun Allah a gaya za ka yi a lokacin da ake so a gaya za ka yi sannan kuma sai a barka kuma kana ta saba wa Allah gashi nan komai ya maka ya maka nan ni'imomi komai suna zaune kai kuma sabon kawai kake to ka fada cikin makarullahi kenan ko kuma kyakkyawan halin da kake so ka samu kanka a ciki ka samu amma kuma bakka da ladabi a cikin komai kana fura hanci kana daga kai misali kayi wasu auradu ne kayi wasu halwa ne kana jin yanzu ka taka wani matsayi yadda in aka zo ko addu'a kai kana kana addu'a sai aga ta karbu kai din a zuciyarka sai ka fara jin fa yanzu kan fa ba ai yanzu kan nahaw nahaw inda ake nema na to na ma makrullahi ne zaka iya zama a haka kaga fa wannan ba magana mutane ake yi ba ka je ne fa ka yi kokari har ka samu wani matsayi a wajen Allah amma a hakan zai iya zarto ka wallahi a hakan zai zarto ka to har anan ba za ka amince ba har anan akwai wani tarihin da ake faɗa na a Sheikh Abdulkadir Jilani radiyallahu an an ce ya kai wani matsayi a cikin walittaka wanda yana wani aiki na wuridinsa sai ya ji wani waridi yana ga masa cewar ya kai bawa na abdulkadir ka je na ɗauke maka sallah yana ji sai ya ce ƙarya kake shaida ƙarya kake shaida sai shaidan ya ce ya aka ka gane ni ya aka ka gane ni ya ce wannan matsayin da ka hau yanzu an samu waliye kusan ɗarurruka sun zo nan na dawo da su baya amma ka ka gane ni wato wannan makamin da da shehu abdulkadir jilani ha a wannan lokacin an yi waliye da dama wanda sun zo wannan wurin da shi dan ya dawo da su daga nan daga ran da ya ce musu su je kaza kaza suna zamanin Allah ne waridi daga Allah ne suke zamani shi ko ya gane cewa shaidan ne to a cikin komai ba za ka yi amanu makarillahi ba za ka ga kamar ka samu wani makami kamar ka hau wani matsayi a cikin hakan akwai makarillahi a ciki in ka riga ka amince kuma to shikenan ka faɗi sannan kuma har yanzu yana daga cikin makarullah ya zama abai a kamar yadda muka faɗa a fito da ni'imomi a fili Allah maka su ta ko'ina ga sunan komi ya bude yadda ka gana ma amma me istidraji ake maka an maka abin ne saboda a kama ka ga ya za ka yi idan ka gane cewar a'a wannan kan fa abubuwan nan wannan duka imtihani ne abun nan har yanzu jarabawa ne to sai ka ci in baka gane ji kuma matsayin jarabawa bane kaga a kawai shikenan ai abin da nake nema ne namun ya samu to sai ka fada yasa alkurani yake ga mana cewa ayasibuna annama numidduhum bihi min malin wa bani nusari lahum fil khairat bal la yash'urun Allah ya ce suna tsammani abin da muke ba su na ni'imomi da muke ba su na dukiya da 'ya'ya hakan kawai muna musu saboda kawai muna son su ne ba haka ba ne za mu yi gaggawa da su a cikin alkhairi duk abin da suke so na alheri za mu musu amma fa za su za mu kama su kuma to saboda haka ba a so mutum ya aminta daga kamun Allah saboda haka zuciyar mutum ba tijja ne ba za ta taba nitsuwa da cewar Allah ba zai iya kama shi ba duk abin da kake ga ka tara Allah zai iya wargaza abun rana ɗaya ka dawo fanko ka dawo zero kaman baka samu komai ba duk abin da ka tara Allah zai iya sauke shi ya dawo kaman baka samu komai ba shi yasa annabi Musa alaihi salam da aka zo aka aka kira masu yin dabo masu sihiri aka zo aka aka ce za a buga da suka zuba iyoyin su sai suka zama maciji amma ka san tsoyi ta yi sai tsoyi ta shi da a wajen Allah ne ya ji ganawa da Allah aka bashi sanda ko sandarsa ya buga ta ta zama ciji an ya gani amma da ya ga wannan igiyoyin sun zama ciji sai ya tsori sha fa wajen sa fi nafsihi kifatan musa sai shi kenan ya ji wani abu a ransa saboda bai yi amnu min makarillahi ba ya san Allah mai iko ne in ya ga dama sai ya jefa sandar ta ki ya zai babu har a wannan lokacin bai yadda ba to saboda haka ba a so ka amince da cewa a wai yanzu kan ka samu abin da kake nema saboda ayyukan da kake yi ai kai batijani ne ai kai kaza kaza ne ai kai kaza ma ai waye waye ai kai yanzu kam kana ga ba za ka amince ba ka zauna tsakanin alkhawf war raja kana tsakanin tsoro da kuma kaunar rahamar Allah shine Allah yake cewa wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun inna azaba rabbihim ghairu ma'mun wanda wato daga azabar Allah suke roƙon Allah ya tsarar da su saboda sun san cewa azabar Allah ba abun amincewa bane mutum ba zai amincewa kansa ya ce a'a ni kan ai na san na riga na haye ba a'a ba wani haye wanda kai ka tsaya dai a tsakani tsakanin wato yanda Allah ya kai saboda haka yace shi wata jari da la'anhu ya ce wal imanu lahu janahani ka ta'ir shi imani yana da yana da fufuke guda biyu ne kamar tsuntsu haka imani yake yace yace fufuke na farko shine tsoro yace wa huwa tawajjuhul qalbi min kashiyatil wa'id shine zuciya tana juyawa cikin tsoron wato abinda Allah in ya ga dama zai yi da ita a kowane lokaci ya ce ya zo a cikin hadisi a sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda imamu bukari ya kawo hadisin cewar almu'minu man yara zunubahu ka annahu qa'idun tahta jabalin ya kafu an yaqa alaihi wal munafiqu yara zunubahu ka zubabi marra ala anfihi to kaji fa yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'mini shine wanda yana ganin zunubansa kamar wato mutum ne yana zaune ko yana tsaye sai ga dutse kato ya dumfaro shi zai faɗo a kansa ya zai iya zama sosai ya gyara zama ya nitsu abu zai nitsu nake ga kullum yana cikin tsoron cewar wannan dutse fa zai iya faɗuwa kamar kai ne kana zaune kawai sai a kawo dutse kusa da kanka aje haka katon dutse wanda ana suke shi kasa an gama to shi mumi haka yake a cikin imaninsa a cikin zurbansa gani yake kawai kamar abun nan zai faɗo a kansa ne kamar abun zai faɗo a kansa haka yake gani ya ce wal munafiku amma munafiki yara zunubahu ka zuwabi yana ganin zunubansa kaman kawai a ce kuda ne zai faɗi akan hancinsa ya wuce haka ke ganin zunubansa baya jin su a bakin komai ba haba kullum muna ta izigi bari kullum muna ta salatin annabi kullum muna ta hailala ai muna yi ma muna yin zunubin ba ya shafe kawai muna yi an gama to in ka zama haka ka zama munafiki kenan in mutum ya zama haka ya zama munafiki to wannan shine fuffuke na daya fukafuki na biyu kuma shine da mutum yake da shi wato na kauna kaunar hamar Allah a cikin komai cewar Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta masa ba zai azabtar da shi ba amma duk da haka bai amince ba ya san Allah zai iya yin komai da shi amma yana nan a cikin wannan halin a yace mana wal amnu minallahi ta'ala ainul kufri billahi ka amince da kamun Allah shine ainihin kafirci idan mutum ya ce ya amince kawai shikenan sannan ya ce sannan ka aminka wato ka ɗebe tsammani daga rahamar Allah shi ma ainihin kafirci ne saboda kowanne ba zai yi ba kenan kowanne kai babu ka amince ka ce a kai kan ai babu kawai ba za ka samu aljanna ba za ka samu rahamar Allah ba to in ka kai kafirci idan kuma ka ce a'a ka ɗebe tsammani aiko ka amince cewar kawai kaɗan aljanna ne to ka yi kafircin ka yaka sannan ka ɗebe tsammani ka ce ai kawai mutum ya zanyi iri na kan wata wuta zai tafi kaza kaza nan ma ka yi kafirci dole ka tsaya tsaka tsakiya tsakanin kaufu war raja to ba tijani haka ake so ya zama ya zama kullum yana cikin tsakanin tsoro da kuma ƙaunar rahamar Allah a cikin abubuwansa duka sannan yake gaya mana cewa shi batijja ne yana cikin tafiya ne yana neman albarkan wannan tijjaniyar da yake yi ɗin saboda haka wannan albarka da yake nema wanda za ta jawo ya fuskanci Allah tabaraka wa ta'ala ya gaskata Allah a cikin komai nasa ba tare da ya dawo ya juya ya ga kansa ba wannan tafiya da zai yi wannan tafiyar da yake yin ita ce za ta tseratar da shi daga fishin Allah da fadawa cikin kuma abin da Allah baya so yayi ya bi umarnin Allah tabaraka wata'ala sannan ya nisanci abin da Allah baya son ya ga bawa yayi a cikin rayuwa sannan ya fuskanci Allah da kansa da danginsa da 'yan uwansa da rayuwarsa duka duk ya miƙa komai wa Allah tabaraka wata'ala komai ya miƙa wa Allah a cikin tafiyarsa to dalilin haka sai ya kasance zuciyarsa ko tafiyar da yake yi din nan ta kasance tsaftacecciya ce wanda ake so ta kai shi zuwa ga samun Allah tabaraka wa ta'ala a cikin lamuransa gabaki daya yace abin da ya kamata ka gane in kana batijani ka sani cewa duk abin da ka je ka nema abin da ka nema kana ganin ka samun nan to ai ka san wannan kan abin da Allah ne tabaraka wa ta'ala ya halitta cikin falalarsa ne ya dauko ya mika maka to dan me zaka yi alfahari da me zaka yi alfahari a ciki idan Allah ga dama zai sauke abun ya dawo ba kai kake yi ba to saboda haka ba zaka yi alfahari a cikin komai ba duk abin da ka samu kanka a ciki idan kai alfahari ka nuna cewa a kai fa ka samu to daga nan ma ka rushe kenan abin da ake nema din ba za ka same shi ba ya kawo wasu hadisai da har yanzu da suke magana akan makarun ladin nan kar mutum ya amince da makecin Allah da kamun Allah yace Ubatu bin Amir ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ra'aita idza ra'aita Allah yuti al-'abda ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'siyatin fa inna ma zalika minhu istidrajun ثم قرأ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون Ukubatu bin Amir ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka ga mutum Allah yana bashi abin da yake so kuma yana sabawa Allah a cikin komi to wannan ba komi bane ana masa jinkiri ne ana masa jinkiri ne ana jiran zai zo ne zai zo a masa mummunan kamu kenan sannan sai karanta cewar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce falan ma nasu ma zikiru bihi yayin da suka manta abin da aka gaya musu suka manta Allah a cikin komai suka ci gaba da rayuwarsu suna holewa suna jin daɗi yadda suka ga dama fatahana alaihim ababu kullu shi sai aka bude musu kofan komai komai sai ya bude komai sai ya zama yadda suke so komai gashi nan har sai da suka ji daɗi da abin da aka ba su akhaznahum bagtatan sai Allah ya kama su bagta ba su shirya ba kawai sai Allah ya kama su to saboda haka kar ka amince kaga cewar yanzu ai yanzu baka lazimin safe baka lazimin yamma baka wazifa kuma gashi da kuɗi ka kana samun kuɗaɗen ka yadda ya kamata saboda haka kaga ashe ba dole bane sai kai in baka yi ma abun zai fi tafiya jarrabawa ce ba mu mamaki bane in ka kama in ka kama wuridin ba talauci ya zo shi ya zauna kuma eh a jarrabe ka haka ne jarrabawa ce sai Allah jarrabe ka a cikin haka akwai wanda na gani yace wai shi an ce masa wani yana in yana wazifa tilawansa ba za ta zauna ba in yana wazifa ba zai samu tilawa ba kaga kaga wannan jarrabawansa kenan da aka zuwa masa kuma sai ya yarda shikenan sai ya bar zikirin Allah saboda wai je ya samu karatu yake zamani ko karatu ma ba zai samu ba ta saboda haka haka za a maka canfi mutane suna faɗa ai in baka daina wazifa nan ba abu kaza nan ba zai yi ba ha to me kai a cikin wazifa izigi ba da salata ne la la la zaka daina tukuna wani abun ka yi to in ka yarda ka daina saboda kana so wani abun ka yi kana daina ka zai yi abu abin da kake so ya yi ba kana daina zai yi saboda mai makarullahi ne kamun Allah ne Allah ne yake so ya kama ka tunda ka yarda kuma shikenan ka fada ciki al-imam Hassan yace man wasa Allahu alaihi falam yar annahu yamkuru bihi fala ra'ya lahu yace wanda Allah ya buda masa bai gane cewar kamun Allah bane ka samu yadda kake so din amma a cikin zuciyarka tunanin ka ba gane cewar kai wannan ba zai yi fa kama ne zai ba ka kama ne tunanin ba ba ka wannan tunanin ba ya ce to kai wannan ba mutum ba ne wanda ya zama haka ba mutum ba ne ba mutum ne wanda bai san me yake yi ba ka samu abu ya buɗe ma yadda ka gana ba to baka ji cewar wannan kamun Allah ne jarrabawa ce baka ji a jikinka cewa jarrabawa ne ya ce to abu ya lalace maka in ka zama haka sannan wanda Allah ya kawo masa jarrabawa kuma ya talauta shi baya ji a jikinsa cewar wannan mafa daga Allah ne wannan ma jarrabawa ce to shi ma wannan mutumin ba mutum bane dole duk abin da ya same ka na daɗi ko na wuya ka yadda daga Allah ne ya ce yawanci maulamu shewa mutu jani da Allah anhu yana karanta wasu baituka ga mabiyansa yana gaya musu cewa wa aminu makarullahi billahi jahilan wa ka'ifu makarullahi billahi arifu wala jahilun illa man manillahu aminun wala arifun illa manillahu kha'if shehu radiyallahu anhu ke gaya mana cewa wa aminu makrullahi wanda ya yadda da- wanda ya yadda da kamun Allah to billahi jahilu ya jahilci Allah bai san Allah ba in kana cewa kai arifi ne amma kuma ka yadda da kamun Allah to baka san Allah ba wa ka'ifu makrullahi billahi arifu wanda yake tsoron kamun Allah to shine masanin Allah shine shine ya san Allah a cikin komansa ya- yana tsoron makrullahi ya san za ta iya canjawa kowane lokaci abin da yake gani dubu zai zama ba haka ba to wannan shine masanin Allah amma ka ce kai arifi ne amma baka gane cewar yanzu wannan halin da kake cikin ba fa makrullahi bane ba to baka san Allah ba yace wala jahilun illa min Allah aminu babu jahili ma wanda za ce wannan ya jahilci komai sai wanda ya aminta daga Allah ya aminta kawai komai ga yanda zai masa saboda haka abu kaza zai min daga kaza zai min kaza daga kaza zai min kaza ba zai saba ba yadda nake son na haka zai na mini ya aminta kawai to in ka zama ka amince a ina ka zama jahili wala arifun illa min Allah khaif wanda ya san Allah kuma shine wanda a cikin komai yana tsoron Allah ya san Allah zai iya canja lamarin kowane lokaci shi yasa yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisi ya muqallibul qulub sabbit qulubana ala ta'at ala dinika ya Allah mai juya zakata ka tabbatar da zakatanmu akan addininka wannan addu'a ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan yin ta sai yake cewa to ya za a yi annabi sallallahu alaihi wasallama wanda rabon aljanna yake yi zai ce wannan aljanna ne ta an gama wanda duk abin da ya faɗa Allah ne ya faɗa duk abin da ya yi ma Allah zai ce shi ya yi amma kuma duk da kai cewa ya Allah mai juya zukata ka tabbatar da duka zuka zuciyarmu akan yi maka biyayya yace dalili Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi cewa innal quluba baina asabi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle zukata suna hannu suna yatsu ne wasu yatsu guda biyu yatsun Allah daga cikin yatsun Ubangiji yana juya su duk yadda ya ga dama ba mu mamaki bane kama abu ne yanzu kana rike da abu haka in ga dama zaka juya shi haka ne ko ka juya shi hakan nan to Allah haka yake haka zuciyarka take in Allah ga dama sai ya juya nan shikenan in ya juya ko ba ba wani wanda sai zo ya ce a juyo da shi nan babu to saboda haka mutum ya zauna a cikin haka kar ya yadda da cewar a makarullahi sannan har yanzu a cikin sharaɗi ana so batijja ne kar yana yin wasa da wuridin da aka bashi aurat da mutum yake lazimin safe da lazimin yamma da wazifa da zikirin juma'a kar yana wasa da su sannan kuma kar ya rena su idan ya rena abin da yake yi to ba za a samu abin da ake nema ba ya rena wuridin ba zai yi shi akan kari ba ba zai yi shi lokacin da ya kamata a yi shi ba in ya zo yinsa yana wasa da shi bai dauke shi wani abu ba to wannan alama ne na munafurci kai da ka dauki alkawari tsakaninka da Allah za ka yi wannan aikin sai kana wasa da shi kana kai alkawarin kullum kai ba za ka yi lazumi a lokacin da ake lazumin safe ba za ka yi ba lokacin da ake lazumin yamma ba za ka yi ba jami'in wazifa ba za ka je ba sai ran da ta- ta ta raya maka zikirin juma'a ba za ka je ba sai ran da ka ga dama kuma kai alƙawari ka zama munafiki saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salasu man kunna fihi fa huwa munafiq abubuwa guda uku ne kasance a cikin su to munafiki ne wa in samu wa sallahu hajji wa atamara ko da yayi mi yayi azumi yayi sallah yayi aikin haji yayi umara wa qala inna muslim kuma ya ce shi musulmi ne na daya idza haddasa kadaba wanda yayi magana ya ƙarya yayi magana yana yana ƙarya to wannan munafiki ne sannan wa iza wa da akhlafa wanda idan ya alkawari zai saba kai alkawari ka karba zakaninka da Allah zaka yi amma sai ka wazar za shiga cikin munafurci wa iza tumina khana wanda idan aka bashi amana kuma zai ci to kuma mutum ya shiga cikin munafurci kaga aiki ya lalace to kuma wannan kai ya hana ka karban tijaniya kace to ai wasu haka suke magalewa a a ce kullum kullum sai kai ai kullum ka ba zai yi wasu raka ni ba zan karɓa ma ba ruwa na a to ai nan ɗin ma za ka yi ruwa in ba karɓa ma ba ruwan naka ai ba iya nan ne alƙawari ba ba iya nan ne alƙawari ba ba sai kana tijaniya tukunna zaka yi alƙawari da wani bai ai baka tijaniya ba zaka yi alƙawara da mutane ko ba zaka yi ba zaka yi alƙawara da mutane ko baka tijaniya zaka yi alƙawari da su sannan za a baka amana in ba karbi aram- a- a- amanan yin zikirin Allah ba ma za ka karbi amanan wani shirmin banza ai kuma za ka iya za ka iya saba wannan amanan da aka baka to saboda haka ka zo ka karbi amanan zikirin Allah ma yafi maka sauki akan ka je ka karbi wasu amanonin da su ma kuma za ka saba su ka shiga cikin munafurcin alqur'ani yana gaya mana cewa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira su munafikai fa a can kasa suke a cikin wutan ma to saboda haka ba a son mutum ya zama munafiki ka karbi dariƙa ka watsar bakka yi shi kenan ka shiga cikin munafukai kenan saboda ka saba alkawari sannan kuma wannan ba shi zai hana ka karbi tijaniya ba ka karba saboda ya fi maka ma a ce kana ƙoƙarin cika alkawarin zikirin Allah akan wasu alkawura da ka ɗiba na, na, na ba, ba na zikiri ba wasu amanoni da ka ɗiba ba na Allah ba don amanonin na zai yi na wani sha'anin duniya ne to a je lahira a babba kaka ba kan zikiri ba kan kuma mai kai wanda ka je za a babba kaka ma a ce zikiri ne ka ki aka babbake ka zai maka sauki nake ga akan a ce ka je ka baka yi zikirin ba baka yi alƙawarin zikirin ba kuma abun ya lalace duka kuma kamar yadda makaranta dai a baya hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya je lahira babu mu baya an komai to yayi mutuwa irin mutuwan jahiliya to saboda haka ka dage ka irin wannan mutuwa to wannan dai wasu ne har yanzu daga cikin sharuɗa da ake so batijja ne ya cika su bayan ya karbi tarikan sha mu tijjani radiyallahu an idan muka sake zama insha Allah za mu sake irga wasu kuma sharuɗan da ake so har yanzu dai batijjanin ya yi su shin da an ce mukammilan shurutahul muqarrara ya cika sharuɗan tijjaniyan nan tabbatattu to har yanzu muna kan wannan ne sharuɗan ne muke ta lissafawa wanda ake so batijja ne ya yi ƙoƙari ya cika su idan ya karbi tijaniyarsa saboda haka mu yi kokari cikin abubuwan da muka ji wanda ba ma yi mu dage mu fara yin su wanda muke yi kuma mu ƙara yin su albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abin da muka karanta daidai Allah ba mu ladan sa abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya ganar da mu abin da shehun yake so mu gane albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallama da mujizozin sa albarkacin shehu Tijjani da karamarsa albarkacin shehu Ibrahim da faidarsa albarkacin alkur'ani da ayoyinsa اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم